طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah gafiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alƙiyama zama masu sauraro ine muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daga nan sashen addinin musulunci na dala fm Ah, idan yan uwa za su iya tunawa irin wannan rana ta juma'a wannan shiri yakan zuwa mana a daidai wannan lokaci wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka abin ƙi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana wa'inda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wa'inda duk suke ƙoƙarin kawo ruɗu da hayaniya a cikin wannan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da su in za su shiryu Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana su kamar yadda aka saba kowane sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdallah Umar Usman Gadanka a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a bisa wani sagon sabon shir- sababbin shirye-shirye da za mu ci gaba da zuwan muku da su a wannan fili namu mai albarka.
ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع لم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا من لا يفرق أمن في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل insha Allahu masu sauraro yau shirin zai fuskanci abin da yake na bayan Ramadan. Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadun da muka yi a cikin wannan wata mai albarka na salloli na tsayuwa na azumi na sadaka na kyauta na karatun ƙur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi duk wannan ibadu da muka yi masa a cikin wannan wata mai albarka yanzu ga mu mun zo dakta bayan wannan wata na ramadana mun gama azumi to a a ƙa'ida dakta bayan sanar da zuwa da muke maka da barka da shan ruwa a ya ɗan adam ya kamata kuma ya juya rayuwarsa wajen bautar Allah maɗaukakin sarki bayan ramadana shin akwai wani tanade-tanaje ne da aka yi a bayan ramadana ko kuma a'a kawai dai mutum zai koma rayuwa normal ne ya abin yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mahaliccin samai da gasai wanda da ikonsa da sarautarsa da mulkinsa ya ba mu dama da ikon wato sake komowa wannan a, darussa da muke gabatarwa a wannan gidan rediyo mai albarka sannan muna yi wa 'yan uwa alhamdulillah muna yi wa Allah godiya muna kuma yi wa 'yan uwa murna da Allah ya ba mu numfashi ya ara mana lokaci ya ba mu dama kamar yau ne muke cewa za mu tafi hutun ramadan ashe yau kaga har an je an gama an dawo Allah cikin ni'imarka da baiwarka da ka saba yi wa bayinka ya Allah ka ci gaba da maimaita mana wannan falala ta wato wannan azumin ramadan kuma idan mun yi ka ba mu lada amin gaskiya yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci musulmi su gane shi kullum idan mutum musulmi Allah ya masa wata ni'ima to ya kamata yau Allah godiya akan wannan ni'imar na'am
Allah ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid idan kun gode min zan kara muku idan kuka butulce min kuma ku sani azabata mai tsanani ce daga cikin godiya da ɗan adam ya kamata ya yi wa Allah shi ne a shukur a shukur yana da bambanci da alhamdu alhamdu yaban Allah gode wa Allah da baka a shukuru yi wa Allah godiya da baka da kuma gangan jiki akwai buƙatar wannan dama da ubangiji ya mana da wannan iko da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu muka yi azumi lafiya kuma muna kyautata zaton insha Allahu zai datar da mu da samu rahamarsa to sai mu gode masa don ya daɗa ƙara mana nisan kwana kuma ya ba mu dacewa da son ibada da bauta masa to shine sai mai sai mai shukura shukura shine kai wa Allah godiya da baki kuma kai da gangan jikinka na'am jikinka da gangan jikinka ta yadda za ka yi ibada a ka nuna wa Allah tabaraka wata'ala lalle da gaske kake yi kuma za ka taimaki kanka don ka samu ramar ubangiji so godiyar da za mu yi Allah shi ne muhimmata dangane da wata ibada da take biyowa bayan ramadan ita ce sittu shawwal na'am sittu shawwal sittu shawwal abinda ake nufi da sittu shawwal shine wasu azumi ne da ake kwaya shida wato bayan an gama ramadan azumi ne da ake so a yi na nafila amma ba na farilla ba na nafila ne ba na farilla ba na'am wato da bambanci suna da bambanci da azumin wata ramadan to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wasiya ah, dukkan malamai na kwarai na musulunci su ma sun yi wasiya am, a cikin hadisin imamu muslim riwayar abu ayyub al-ansari ah, manzo Allah yana cewa man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال kana ka siyami dahari duk wanda ya azumi wata ramadan sannan ya biyo da a azumi guda shida a wannan wata da muke ciki na shawwal to Allah zai ba shi ladan wato ya yi azumin shekara guda wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi a cikin sayinsa hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da takwas hadisi ne ingantacce tabbatacce daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kada a waiwaici maganganun wasu da suke kokarin raunana wannan hadisi a'a ya zo a cikin sai muslim kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce kuma malamai sun yi aiki da shi um, da ya ce kana ka siya dahar a ka'ida ta shari'a a duk lokacin da mutum musulmi ya yi wani aikin alkhairi allah yana ninka masa ladan kashi goma na'am alhasanatu bi ashri amsalha duk wanda ya abu mai kyau guda daya za a ninka masa a bashi lada goma ma'ana ninki sau goma yanzu ramadan da muka yi cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah muna kyauta ubangiji zato zai bamu azumin wata goma ne na'am saboda kayi wata daya kuma Allah ya ninka maka ninki goma Mm.
haka sunnar Allah take kuma ba sai azumin nan kaɗai ba ko sadaka kai guda ɗaya to ka sani a wajen Allah za a baka lada nawa lada goma za a ninka maka na'am to kaga wannan sai ya ƙara zaburar da musulmi ya kamata su ƙara himmata wajen yawaita yi wa ubangijin su bauta don su samu babban lada a wajen Allah ran tashin alƙiyama da yawan lada ake shiga aljanna da ƙarancin lada kuma ake shiga wuta Allah kare mu amin Tayyib. to ya za a yi to mun samu wata goma yanzu kaga saura mana wata biyu kenan ko Mm.
to da azumi guda shida a shawwal kowane azumi ɗaya ana ninka shi sau goma kaga kana da azumi sittin Mhm.
to in ka raba shi gida biyu kaga wata biyu wata kenan biyu kenan to in ka ɗauko wata biyun ka ɗora akan wata goma goma ya baka shekara guda kenan to duk musulmin da Allah ya taimake shi duk shekara yana kokari yana yin wannan azumin siti shawwal Mm.
to in Allah ya taimake shi kenan a littafinsa za a rubuta masa yayi azumi shi ne shi azumi Mm.
shi azumi alheri ne azumi albarka ne ba ma wai na sitta shawwal ba kowane azumi ma da mutum zai yi na nafila don neman lada Mm.
azumi akwai alkhairi da azumi ake samun kusantar ubangiji ta baraka ta'ala masu azumi suna shiga aljanna ne ta wata kofa da ake ce da ita an rayyan to amma abin tausayi malam aminu abin damuwa Mm.
wani al'umma da yake Allah ya zo an- an shiga wani yanayi wato subhanallah kaga mutum wasu su fito suna koran suna hana yin wannan azumi Mm.
wannan azumi na sittu shawwal ka kasa gane meye ribar mutum wace riba mutum zai ci in ya hana mutane su yi wannan suna rudar da mabiya a jefa mabiya cikin rudu cikin damuwa da lami lafiya ana ta azumukan nan amma yanzu sai ga wani ya fito ya dauki bidiyon su shi ma ya tura cewa kar ai wannan azumin yana isgilanci da yin azumin to shi azumi ko ya ai aiki alheri ne da shi Mm.
ballantana wanda ya zo da nassi da abin nan da sauransu um, duka maganganun da ake kaiwa a komo dangane da waɗanda suke ƙoƙarin kore wannan azumi a za mu mayar da martani ne da bayani wa al'umma bayani na gaskiya dangane da wato sunnantuwa da kuma shar'antuwar wannan azumi na sita shawwal Mm.
duka ana kaiwa a komo ne akan wato maganar imamu malik allah ya masa rahama amin suna cewa kamar yadda aka ruwaito daga cikin wasu daga cikin littattafai da kuma waɗanda suke faɗa cewa ai imamu malik ya ce wannan azumin ma makaruhi ne Mm.
ai wannan azumin wani ma sai ce haramun ne ma ai malik ma bai yi ba ai kaza kaza da sauransu ko malik ya ce bai ga mutane suna yi ba Mm.
ko bai ga waye da sauransu ba ko kuma ma wani ya kawo rikici ya ce to ya za a yi a ce an zo an yi sita shawar an samu ladan kaza to an a ramadan din ma to kenan ba a ma samu wani ladan a ramadan din ba sai sita shawar maganganu dai da da na hankali da rashin hankali duka Mm.
akwai masu faɗa sai dai kawai Allah ya kiyaye mu kullum abin da muke faɗa cewa duk mai sauraro ya rinka sauraron malaman kwarai waɗanda Allah ne a gabansu ba tsabar ra'ayin riƙau na wata mazhaba Mm.
ko kuma wani ra'ayin riƙau na wa- wani ra'ayi na wani abu ba abi abin da ya zo a cikin alkur'ani abi abin da ya zo a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba haka bane cewa imamu malik ya hana yin azumin nan ba haka bane wannan magana ba haka bane kuskure ce na'am ba daidai ba ne ba kuma ba haka ba ne cewa da ake wai wai malikiya a malikiya ba za a yi wannan azumi ba ba a yi wannan ma ra'ayin ba haka ba ne ba daidai ba ne kuskure ne da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah wajen nakalin maganganu na littattafai ko kuma bayanin ra'ayukansu da fahimtarsu akan abubuwa watakila waɗanda ba su zurfafa bincike a kai ba um, abu na biyu akan wannan gaba kullum wato muna ƙoƙarin gaya wa mutane duk lokacin da aka ce annabi ya ce duk lokacin da manzon Allah ya yi magana akan wani abu to maganar annabi ita ce kat ba a waiwayan wani ba wannan shine son annabi na gaskiya Mm.
wannan shine kaunar manzon Allah na haƙiƙa sallallahu alaihi wasallama matukar magana ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata ya faɗa malamai sun yi bayani to kada fa a saurari wani zance ko wata magana da za ta kawo tarzaki ko kuma kokarin raunana abinda manzon Allah din ya zo da shi sallallahu wannan alaihi shine san annabi na gaske sauran bayani kuma zai biyo baya insha Allahu tabaraka wa ta'ala to ma sauraro bari mu leƙa sashin tallace-tallace mu ji abin da suke ɗauke da shi kafin mu dawo mu ɗora daga inda muka tsaya رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج a sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda ya datsi shirin a tsakiya yau muna tattaunawa akan bayan ramadana me ya kamata mutum ya aikata dakta kana yin bayani akan a, a, a, zan iya cewa wasu ru ko shubuhohi da ake kawowa dangane da ya rushe wannan azumi da kake bayani a kan shi na guda shida bayan azumin watan ramadana to shi wani azumin dakta a- a- a- a- a- a cikin wannan watan mutum zai yi shi ne ko kuma a'a mutum yana da dama dai bayan ramadana duk sanda ya samu kasan ana rana kwanan nan da kyar aka gama ramadana mutum zai iya dan jinkirtawa kai ko kuma dole sai ya yi a cikin shawwal din nan ne Allah ya saka da alkhairi amin malam wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske a shi yan uwa wannan azumi ana yin sa ne a cikin wannan wata na shawwal baya fita daga ciki lokacin sa kenan na'am kamar yadda a, shari'a ta zo kuma nasi ya tabbatar da haka kamar yadda ramadan a ramadan ake shi ma yawwa shawwal a a shawwal shawwal kenan zafin rana da ake fama da shi sai mai addu'a Allah sauƙaƙa amin Allah kuma ya ninka mana lada Amin.
ai duka wanda ya azumin wata Ramadan bana ai ya gaya wa kansa Mm, ya san ya ji jiki na'am to kamar yadda aka daure aka samu ladan sai a daure kuma ita jefawa a wannan watan za a yi amma mutum yana da dama ya yi shi a haɗe ko ya rarraba azumin a ɗaya a can ɗaya a can bayan kwana biyu uku in ya huta sai ya yi duk wannan ba laifi ba ne zai iya yi na'am ya halatta sannan kuma ah, akwai maganganun malamai dangane da wanda yake da ramuwa akan shi na'am wasu suna cewa yana da kyau mutum ya biya ramuwar da take kansa sannan ya zo yi wannan azumi Mm, tunda na nafila ne duk da yana da falala mai girman gaske wasu kuma malaman suka ce a ai ita ramuwa ai mutum ya tsawon shekarar yana da dama shari'a bata takure shi ta ce sai ya gama ramuwarsa a shawwal sannan ya yi abin nan ba mm, so tunda yana da waqt muwassa mm, shi kuma wannan wato yalwataccen lokaci shi kuma wannan azumi sita shawwal yana da waqt mudayyiq na'am yana da kuntataccen lokaci a iya wata ɗaya ne mm, to zai iya yin sita shawwal ɗinsa sannan daga baya ya zo ya ci gaba da ramuwarsa na'am mai da na aisha tana jinkirta ma ramuwar azuminta masu ya kai can ah, sha'aban sai ta rama azuminta Mm.
to kaga ba za a ce ba ta yin ah, ah, sita shawwal ba ko kuma mata masu larura wanda suke sun shasha azumi saboda al'ada mm, to kaga su ma suna da dama za su yin su shawar ɗinsu mm,
dangane da maganganun da ake faɗa ah, mu dai muna dajjana mutane cewa annabi ya ce a yi kuma a yi azumin nan na'am kuma bari mu dawo kan matsalar ah, da'awar da ake cewa imamu malik ah, bai yi azumin ba ko ya hana a yi azumin ko na makamancin wannan mm, Ah, waɗannan maganganu suna buƙatar jawabi kamar haka na'am za mu ɗauko maganganu na manya-manyan almajiran imam malik na kusa da shi irin su mutarrif ibn abdullah a allah masa rahama amin ya yi bayanin me dalilin da ya sa imamu malik ɗin ya ƙi ya yi azumin na'am a fili eh da kuma maganar da ake cewa ya ce magabata bai ga suna yi ba mm, ina fata ana fahimta kasan waɗanda suke so su rushe ko su karantar da azumin da waɗanda suke dogaro mm, to imam ah, mutarrif ya ce inna ma kariha malikun siyama hali Allah yalhaq ahlul jahli zalika bi ramadan na'am abin da yasa imam malik da shi da duk waɗanda suka ki ayi azumin mm, suka ce sun ki ayi azumin ne ko sun ki su yi azumin saboda suna jin tsoron kada jahilai su haɗe su ɗauka ramadan ɗin bata ƙare ba sai an ƙara da wasu guda shida na'am suka ce to a matsayin su na manya kuma waɗanda ake koyi da su eh idan an ga suna yi a fili a zahiri mm to jahilai da waɗanda suke wawaye ba su da ilimi to za su ɗauka ramadan ɗin talatin da shida ne sai su eh rinka haɗawa to a nan abin da nake so masu wato ba ni sunan shi Sauraro.
saurare su gane eh na kenan shi imamu malik da duk waɗanda aka faɗa suna da uzuri da ya sa suka faɗi wannan magana ko yanzu ɗin ai ba daidai ba ne jahili ya zo ya ɗauka wannan sitti shawwal yana haɗu da ramadan ne ya je haɗe su ya yi azumi talatin da shida ko talatin da biyar mm to kaga ba daidai ba Ba daidai ne to ba ne.
wannan shine dalilin da ya sa shi imamu malik ya faɗi wannan magana ya ce amma man ragiba fi zalika lima a fihi falam yanhahu duk wanda ya yi kwaɗayin ya yi azuminsa na sitti shawal saboda hadisin da ya zo riwayar a abu ayyub ko sauban ko waye makamancin wannan riwayoyi da yawa da suka zo Mm.
to ba laifi imam malik bai hana ba na'am shi wannan fa babban almajirin imam malik ne mm ya ce imamu malik bai hana ba Ah, abin mamaki shine wannan maganganun suna nan a cikin littattafai na musulunci irin littafin annawadir wa ziyadat alama fil mudawwana ah, min ghairiha min al ummahat a cikin wannan maganar na dauko ta mujalladi na biyu shafi na 82 zuwa shafi na 83 Mm.
kenan kaga ya kamata malamai idan za su yi bayani su rinka yin adalci cikin bayanansu Mm.
ya ce ya ce abin da yake jin tsoro shine kada jahilai su hada shi da ramadan Mm.
to amma wanda ba jahili ba ne ya kuma san cewa ramadan daban sita shawal daban zai iya yin azumin sa abu na biyu a matsala ce ta a yi azumin ramadan ana gamawa washe gari a dora ko bayan kwana ɗaya a dora kada a ji wato ana jin tsoron haɗewan Mm.
wasu za su iya fahimta tunda ba karatu bane da su Mm.
sai su ɗauka ashe ba a gama ramadan ɗin ba suka ce amma saumuha mutaba'ida amma yin wannan azumi na shitta shawwal an nesanta shi da gama ramadan an ɗan ci abinci kwana uku hudu biyar sati ɗaya na zuwa ɗora wannan babu laifi fala ya karahu malikun wala gairuhu Mm.
ko imamu malik ko waninsa ba wanda ya hana na'am
kaga bayanai sun fara fitowa ko na'am kenan in an ɗauki wancan maganar shi abin da yake ta jin tsoro kar jahilai su ga an haɗe su ɗauka gaba ɗaya ramadan ne amma in dai mutum zai bambanta a samu rata tsakani kamar yanzu wataƙila na san baka fara ba na'am saboda ah, kaɗan huta kuma na na ji kana kukan zafin rana to in an ɗan ba da rata kaga kowa ya gani anguwa an ga ka ci abinci gida an ga ka ci abinci almajirai waɗanda ba su da karatu sosai sun ga ka ci abinci to sun san ka gama ramadan haka yake mana ana so a samu wani fasul wani abin da za a rabe tsakanin azumin ramadana da kuma me sita shawar Sittu shawwal.
wannan a ra'ayin imam malik kenan allah ya masa rahama amin to dakta wannan ba zai bayi zuwa ga wancan hadisin ba a ce ko shi ma imam malik abin da ya kalla kenan dan ka a samu matsala Na'am.
hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na aisha ba da ban mutanen ki sababbin shiga addinin musulunci ba da na rushe ka'aba na sake Ƙwarai ta kuwa.
irin na annabi ibrahim ba Kwarai zai kuwa.
daidai ba shi imam malik yana wato yana lura da abubuwa kamar yadda almajiran suka faɗa na'am yana lura da abubuwan da yake masu karatu wanda ba su da karatu Mm.
gudun kar su shiga cikin wato wata mushkila Mm.
kenan yanzu kaga wannan magana ce ai ta a bambanta a dan ba da rata Mm.
ba wai kar ai azumin ba Mm.
da haka shi yasa shi kansa almajirinsa shi mutarrif Allah ya masa rahama yace ai shi kana imamu malik rahimahullah yasumuha fi khaffati nafsihi na'am ai an samu shi kansa imam malik ai yana yin sitti shawwal din a karan kansa na'am a keɓance eh yana yi saboda me ya tabbatar da sunnantuwar sitti shawwal eh da kuma shar'antuwar me sitti shawwal na'am to yaya wani zai zo ya ce wai wai kada ai wannan azumi ya ta faɗa ya ce kada ai to kaga ba haka bane shi shi ilimi yana da kyau a bashi hakkin sa kuma a fitar da amana nan ya zama ainihin wato ah, komai yana daidai wannan magana tana cikin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim mujalladi na uku shafi na 238 bayan wannan ibnu abdulbar na'am a kowa san maliki ne Eh.
ko ba ka bane Na'am.
yayi magana a cikin al-istizkar shafi mujalladi na uku shafi na 380 daidai na'am yace wallazi karihahu lahu maliku amrun qad bayyanahu aw dahu ai abinda aka ce imamu malik ya karhanta Mm.
ko ya ki wannan azumi na sita shawwal ai yayi bayani yace ya fito da shi fili wa zalika khashyata an yudafa ila fard ramadan yace wannan shi yana jin tsoron kada jahilai su hada sita shawwal da farilla ramadan su ce an samu wata sabuwar farilla ko kuma gaba ɗaya ramadan ɗin ma ta zama 36 ko 25 Mm.
yace wa an yasbina dalika ila al'amma wannan dole ne ya bayyana ga ainihin gama garin mutane waɗanda ba su san da ilimi ba yace amma wa kana rahimahullahu ta'ala mutahaffizan kaseeran ihtifaz lid-din ai imam malik mai kokarin kiyayewa ne sosai dangane da al'amarin addini wannan shine dalili sannan wani abin da zai baka mamaki Mm.
mala a bincike ya tabbatar da sahabbai sahabbai sun kai kusan mutum tara ko sama da haka Mm.
wanda gaba ɗaya sun ruwaito hadisai akan ayi azumin su ta shawwal na'am ayi azumin su ta shawwal ayi azumin su ta shawwal to kaga azumin su ta shawwal yana da gindin zama kuma shari'a ne imamu suyudi Allah ya masa rahama akwai wani littafi da yayi imamu Su- imamu suyudi akwai littafin da yayi akwai littafin da ya yi Allah ya masa rahama wannan littafin a ba ni sunan shi a, ya kawo hadisai ne mutawatirai littafin al-azhar al-mutanasira fil ahadith al-mutawatira a ciki an mamaki sai ya kakkawo wasu hadisai da suke magana akan azumin sita shawwal Mm.
ya zuba su a kai shi yana ganin ma hadisan ma da suke magana waɗanda ya kawo ɗin yana ganin ma mutawatirai ne kaga batun ma koransu ko a ce musu inganta ba kaga ma bata mata su ba na'am imamul qurtubi Allah ya masa rahama shi ma yayi magana yace ai almajirin imam malik mutarrif ai ya ruwaito daga imam malik shi a matsayinsa na makusancin imam maliku da aka ruwaito wannan magana daga imam malik to shi ma malik din yana yin azumin kaga magana cewa kar a yi sitta shawwal wani ya zo ya hana ko ya kawo rudu kaga bata bata taso ba kawai dai abin da za a ce maliku ya ki a haɗe shi ya zama muta- mutatabi'a a haɗe amma ya zama mutaba'ida a bab- a rarrabe a samu wato ba ni sunan shi bambanci tsakanin azumin ramadana da azumin su cewa shi ne abinda imam malik ya ya ya, ya ruwaito kuma akwai abin da mutane suke na kuskure Mm.
yanzu an ruwaito imamu malik ana maganan karhancin azumin to amma kuma malikiya kuma a malikiya kuma musabi ne ai azumin sunna ce ai azumin
to kaga da bambanci tsakanin ra'ayin maliku da kuma malikiya na'am da haka waɗanda suke wa mutane bayani su ji tsoron Allah a cikin bayanan da suke yi akwai ra'ayin malik akwai kuma ra'ayin malikiya na'am malikiya na farko malaman malikiya na farko da zamu kawo su insha Allah ta'ala duk sun tafi akan shar'antuwan wannan azumi da kasancewarsa ibada ne shari'a ne sunna ne Mm.
amma daga baya malikiya ta ƙarshe-ƙarshe kamar yadda su zurkani suka kawo Allah musu rahama kamar yadda mai dirdir dirdir ya kawo Mm.
a cikin littafansu na malikiya sun kawo sharuɗa da ƙuyut ƙaidoji da tarnaƙi dangane da yin wannan azumi sai mai kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza har ma daga baya ne ake ruwaituwa wasu daga cikin malikiyan suna yada maganar cewa wannan azumi makaruhi ne amma wannan ra'ayin ba daidai bane kuskure ne na'am yawwa ba daidai bane kuskure ne ga dalilai nan kamar haka um, akwai wani babban malami imam abdulsalam alhawari shi almaliki ma ake ce da shi da ya zo magana ya ce ai wannan magana ta karhanci na kar a yi wannan azumi makaruhi ne lam ya akhuz mutarrif wa ghayruhu bi karahiyati malik duba almajiran imam malik ɗin ne, da na kusa da shi ba su karɓi wannan maganan karhancin ba ba su yi aiki da shi ba saboda sun san me imamu maliki ke nufi Mm.
yana magana ne akan jahilan gari kada su je su hada shi da ramadan amma wanda yake mai ilimi ne ya yi karatu ya san wannan zai iya zuwa ya je ya yi ya yi aikinsa kuma kaga nan ba saba malikun suka yi ba tunda shi ma imam malik din din yana yi kamar da imam alqadi iyab a cikin ikmalul mu'lim ya yi bayani mujalladi na uku shafi na 279 yace azumin sitta min shawwal azumi guda shidan nan wato a watan shawwal alama ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ja'izu fa ja'iz na'am ba laifi za a yi kaga waɗannan manya manyan malaman malikiya ne ai su alqadi ya dole ka isa kai maganar malikiya baka baka kira shi ba to duk sun yi bayani akan ayi wannan azumi na ainihin wato siti shawwal sannan kuma um, akwai manya-manyan malamai waɗanda aka ruwaito na jiga-jigan malikiyan ne zuciyar malikiyan ne gaba ɗaya sun yi wannan azumi kuma sun yi umarni da wannan azumi wannan fa bayan sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki na duniya duk da suka yi wannan azumi to a cikin ita kanta malikiyar ina fata ana fahimta to su ma sun yi za mu zo kan 'yan hanafiya ma yanzu za mu zo mu ambato su don a gan cewa wani abin shari'a ne kuma addini ne daga cikin manya-manyan malamai akwai imam abu abdullahi al-qurtubi na yi magana a kan shi imam al-qurtubi ya yi magana ya ce wa yi sahabbu lahu an ya suma min shawwal sittata ayyam an so mutum musulmi ya yi azumin sitta shawwal guda uku guda shida a cikin wannan ba ni sunan shi shawwal a cikin wannan azumi ibn rushd akwai maganarsa shi ma ba malike ne ko ba ka bane ibn abi zaid al-qayrawani mai risala yayi magana akai ya kwadaitar dangane da ainihin wato falalar azumin siti shawal yana magana akan azumi masu falala da daraja ya kawo siti shawal akwai ibn al-kurzi ba malike ne yar shekarar 335 shi ma ya kwadaitar ainihin wato dangane da wannan azumi da siti shawal duka waɗannan bayanai bai kamata ma mu kawo su ba saboda kawai sunna ta tabbatar aikin magabata ya tabbatar wato malamai na kwarai sun tabbatar to amma saboda mutane suna da hakki in an jefa mutum cikin rudu to a yi bayani ko ba kama ne menene abin da ya tabbata a shari'a bari mu shiga cikin malaman hanafiya ko za ka ce wani abu ne dukka kan ka shiga cikin malaman hanafiya Na'am.
wato da jama'a sun ɗauki sitti shawwal da mahimmanci suna ta yi daga baya aka samu wannan wasu daga cikin jagorori suke ƙoƙarin su rushe me zai hana irin waɗannan manya-manyan littattafai malamai su zauna a tsakaninsu su fito da da junansu wannan mas'ala cewa ai ga yadda take dakta sai zamto mabiya ga baki ɗaya kawai za su ji sanarwa guda ɗaya ne ina ga me za ka iya cewa akan haka to ai malamai tuntune sun yayi duk wannan Alhamdulillah.
aikin duk an yi an gama an cire abin da yake a karance ne wato matsala ce a karama kallawo wannan harka ta addini tana buƙatar bincike wallahi da ikhlasi mutum ya tsaya kafin ya gaya wa mutane wata magana ta addini kai ya duba girman rawaninsa ko matsayinsa ko mabiyansa a ya tsaya ya karatu wallahi akwai abubuwan da idan an yi su wallahi malam kunyata ake malam aminu Mm.
kunyata ake wani abu in mutum ya kuskure ya zo ya faɗe shi ya yi bayani idan masu ilimin suka zo suka binciko sai kaga an ji kunya sai kaga nauyin mutum ya sauka ƙasa Mm.
yanzu duk wanda suke zuwa suna bi a intanet a whatsapp ana ta tura hotunan su da bayanan su cewa kar a yi Mm.
har suna iskilanci suna dariya akan wannan wallahi malam tsirecin su ne yake bayyana amma yana nan a rubuce ma a cikin littafai yanzu nan wallahi daga nan har zuwa azhar juma'a zan yi ta maka bayan duk a gabana ga littattafai nan barkace na malamai waɗanda tuntunin shekaru barkace an riga an yi rubutu akan wannan an ba da amsa akan wannan jawabi kama mutum sai je ya ɗauko wani abu guda ɗaya ya riƙe ya ta maimaita ya ta maimaitawa ya ta yaɗawa ya ta yaɗawa ka mutum ya wayi gari yana yaƙa sunan annabi bai sani ba sallallahu alaihi kana faɗa da abin da annabi ya zo da shi su malamai sun yi kuma suna yi yanzu wannan bayanin duk wanda ya zo ya yi na farko dai waɗanda suke yin daman ba su kai sun kawo ba wani yawa bane da su Mm.
kuma in ma suna gadaran sun karanta littafin malikiya ne to ba su fahimci littafin malikiyan ba na'am malikiyar kanta wallahi al'azimu ba su gama gane ta ba inda sun gane ta da ba za su yi wannan maganganun ba kuma duk abin da za a zo a faɗa an yi jawabi an yi sharhin su ga sunan a cikin littafai barkace to amma abin da yasa ba ma so muna faɗaɗa a cikin wannan masailul khilaf a zo a ta yadawa a ta abin nan kawai a ɗora mutane akan sunna kawai su bi annabi su yi azumi azumi akwai alheri a kansa ko ba komai yanzu kana dalilin zaka hana mutum musulmi ya yawaita yin azumi a cikin wannan wata azumi albarka ne ta wani mutum musulmi zai zo yana hana ayi azumi saboda wata manufa ta ko wani ra'ayi ko ya bata wa wasu ko na makamancin wannan so an yi bayani daidai gwargwado kuma ana yi yana nan kuma a cikin littattafai ba abin da malamai ba su yi ba da na da da na yanzu kuma yanzu din ma ana cikin ana ana ta ana kuma ta wayar da kai kuma duk mutane suna suna fahimta to to dakta ga Wanda lokaci yake da rabo zai, insha yana ta Allah.
hararan mu wace shawara zaka bai ga mabiyan da a baya suka shawara suka- ta shine a saurari bayanin malaman hanafiyan nan dan ba ma malikiya kaɗai ba ita ce shawara ta to gashi lokaci yana eh bari mu faɗa a gurguje Na'am.
na farko da yan uwa musulmi a ba wannan masabar malikiya kaɗai ba akwai masabobi to babu lokaci Mm.
amma hatta malaman hanafiya Allah ya musu rahama amin an ruwaito cewa a, a, suna faɗan cewa babu laifi ga wannan azumi kuma magana cewa kar a haɗa su a, ba ni sunan shi kar a haɗa Ramadan.
wannan kamar yadda ya zo daga alhassan ibn ziyad Mm.
ɗaya daga cikin malaman a, hanafiya ne ya ce kana la yara bi saumiha ba'san yana cewa kafa bi yawmil fitri mufarriqan bainahunna wa bain ramadan yace ai magana cewa ma za a ce an haɗe tsakanin ah, shawwal da ramadan yace to ba ga ranar sallah ba ranar sallah ai ta isa ta nuna wa mutane cewa me an riga an bambance Mm.
to ya za a zo a makale da magana cewa kar a haɗe kar a haɗe ya ce ba an yi sallah ba kowane musulmi ya san ya yi idi daga yin idin nan an san ramadana ta ƙare Mm.
da haka ya ce a je a yi azumi a a wannan wata na shawwal kuma haka imamu tahawi ya kawo a hadisin man samu ramadana sun atbahu a sittan min shawwal a hanyoyi da yawa ya kawo ya yi bayani shi ma kaga imamu tahawi da shekara ta 321 rasu Allah ya masa rahama amin yawwa a sannan sannan abulais as-samarqandi a cikin littafin annawazil shi ma ya magana dangane da wannan azumi na sitta shawwal Allah ya masa rahama yace eh, saumu asit ba'da al-fitr mutatabi'an yace minhum man karihahu tabbas akwai wanda aka ce ba sa su ai haka yace wal muhtaru annahu la ba'sa bihi zance zababbe shine babu laifi babu laifi za a yi wannan azumi yace li annal karaha innama kanat li annahu la yu'amman ko la yu'manu min an yu'adda dhalika min ramadan karahar ana jin tsoron kada jahilai su irga shi su ce shi ma wani ramadan din ne Mm.
ko ba ka bane na kenan an yi tashbih bin nasara kenan yace alhamdulillah wa qad zala hada alma'ana wannan abu ya riga ya kauce ya wuce haka irin su al-husamu shahid a- a a cikin al-waqi'at shi ma yayi bayani yace lalle al-muqtar annahu la ba'sa bihi Mm.
shi kuma yana shekara ta 536 kaga yayi kasa kasa kenan Mm.
abu habs umar annasafi shi ma ya yi magana a kan saum sita min shawwal ya kwadaitar ya ce layi kurahu ya ce wannan wannan wata magana ce wanda yake babu wani bata lokaci a kai kawai a je a yi azumi so jama'a muna wasiya a yi wannan azumi na sita shawwal a je a fafata Allah ya bada nasara kuma ya ba mu nasara ya ba mu tufiki da kuma dacewa amin eh barin dakata anan na san ta Allah ko za a rufe da wani abu insha Allah masu sauraro kusan duka-duka iya abin da zai iya zuwa muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Uh, daga sashen addinin musulunci da Hadiza Balanti take jagoranta Buhari Isa Sadan da ku Aminu Kadir Idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
يا أمتي أجلوا يا أمتي أجلوا يا أمتي أجلوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نادي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا